أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihi a har yanzu muna karatu a cikin babi da ke magana akan wato ambaton Allah madaukakin sarki wato falala na zikiri na ambaton Allah madaukakin sarki za mu tashi akan hadisi na 1430 بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقع يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وبمعافتك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أهسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وانا حديثي وانا أكسامو دقوجنا أنا عائشة أول مؤمنين yadda Allah su ƙara tabbata a gare ta ta ce wata rana na nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare wato sasan suna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta laluba sai bata ji annabi ba sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta tashi cikin dare ta tafi neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kusan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da gidansa wanda ya je madina ya ga yadda suke na rauda na da rauda wanda yake tsakanin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da mimbarin sama inda yake ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da mimbari na dautayi ne daga cikin dautayin aljanna shi yasa yake fa iza marartum bi riyadil jannati farka'u idan kuka wuce dausayin aljanna ku zauna ku dan shakata ku dan muri ku dan zauna a wajen shi yasa ka ga rauda da ka ba yi bai da nisa nana Aisha ta san tunda bata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba anan to ya shiga masallaci kuma bai ce ba fitila ne ba ta ce shi ne sai na tashi na ina neman shi ina manzo sallallahu alaihi wasallama yake ta ce sai na kai hannu ina lalibe ina lalibawa na ji ko yana nan fa'iza huwa raki'un sai na same shi yana cikin yayi ruka yayi ruku'u ko kuma yayi sujada da wannan hadisi ne malamai suka ce ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nafila a masallaci yana mafila a masallaci kuma cikin dare tun daga anan a masallaci ta same shi sai ta ce sai kuma na ji yana addu'a yana cewa subhanaka wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka ya Allah la ilaha illa anta babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai a wata ruwaya ta ce sai hannuna da na kai lalibe na ji kuma zala yana nan ta ce sai hannuna ya hwada a kan wato tafukan kafarsa guda biyu hannuna guda ɗaya ya taɓa tafukan kafarsa guda biyu da wannan hadisi ne shi ma malamai suke kafa hujja cewa ashe an yi sujada ba ware kafa ake ba ai an gane ko tunda suna kafa ne idan da aware suke hannunta ɗaya ba zai iya taɓa tafuka guda biyu ba ai magana ta fito ko inda kafofin shi aware suke da da ta kai hannu ba za ta iya taba tafin kafa guda biyu da hannunta daya ba zai zama kafar na nan daya na nan amma da yake a haɗe suke ta ce sai hannuna ya faɗa kan tafukan kafarsa guda biyu suna kafa sai ta ce cikin addu'a da na yana yana Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakadik Allah ina neman tsarinka Allah ina neman ka tsare ni wato daga fushinka wato Allah ka sa na samu yardanka Allah ka tsare ni daga fushinka Allah ka sa na ya samu yardanka sa'annan Allah ka tsare ni daga ukubarka Allah ka sa na samu rahamarka ita ce lafiyarka sanan Allah ina neman tsari daga gare ka daga Allah ina neman tsari daga gare ka ina neman tsarin ka daga gare ka Hausa ce ta yi zama wata iri ko Allah ina neman tsarin ka daga gare ka ai ta yi haka na bi ma'ana Allah ka tsare ni daga duk wani abin da azabarka domin kai ne mai azabar kai ne kuma mai tsarewa an kai ka tsare mutum ya tsaru to Allah yana neman ka tsare ne daga kuma azabarka dan kai ne mai azaba kuma kai ne mai tsarewa daga ita shi yasa ya ubangiji wa a'udhu bika minka ina neman tsarin ka daga gare ka wato kai ka tsare ni kada wanda shiga cikin azabarka Allah ba zan iya kididdige yabo zuwa gare ka ba kamar yadda kai yabi kanka wato biyaban da nayi sai dai na faɗa wato ba zan iya kaiwa matuƙa wajen yaban ka ba wani hadisi ne na imam muslim wato wani ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi cikin dare yana nafilfili kai kenan shi ma kenan wanda Allah madaukakin sarki ya saukan masa da inna fatahana laka na fataha mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza shi da aka sabo Allah amana tashi cikin dare yana nafila to ka gani da kai da babu ba abin da aka sauke mana na ga halin da muke ciki kaga mu ne muka fi bukatuwa na mu tashi cikin dare mu ringa yin nafila kada ka damu da bacci sai dai ce ma wai kana jin bacci ko bacci bai ishe ka ba bacci ba zai ishe ka ba har abada na bare ma duniyar nan wani bacci za ka tsaya yi ga ka ga bacci na jiran ka a kabari na wanda yake son yi bacci Allah ya sa mutum ya samu bacci mai lafiya a kabari in ka shiga kabari lafiya ai zaka sha bacci mala'ikun cewa suke wa nimno wa ta'arus kai bacci irin bacci na ango wanda na daren farko wanda lafiya lau a cikin kabari nan ne zaka sha bacci saboda ba ba baka da matsala baka da damuwa amma kaga in bugun mutum ake a kabari ai kaga ba shi ba bacci Allah ya kiyaye da haka lokacin bacci yana jiran kowa da kowa mu daure mu ringa tashi yana daga cikin bayan adam ya roki Allah na ya bashi daman tashi to yayi yayi al-akhadhu bil asbab shine ya ringa kwantawa bacci da wuri wani sai ya kibi kwanta bacci da wuri ya tsaya yayi ta abu sai karfe 1 sai karfe 2 sai kuma ya ce ya kasa tashi sai za ka yi ka tashi ha inda za ka kwanta bacci da wuri-wuri zan sha Allah za ka tashi na? eh saboda bacci ma ai ya kai lokacin da shi ma ya gaji na? bacci ma ya gaji da kai da haka sai ka gaji ka tashi shi yasa sai mutum ya ringa kwantawa da da da wuri wanda ya samu dama kuma ya nemi taimakon Allah da da kailula shine bacci rana wata rana ba sai a gida ba ko a shago ko a ofis ko a kasuwa na kadan samu bayan azahar kadan miƙe kadan rinsa ido koda koda minti goma ne yana da amfani kore da gaske yana taimakawa wajen na da ya ringa tashi cikin dare na ai ya fi duk wani bacci daɗi eh bacci bayan azahar shi yasa ai zaka ga larabawa larabawa na da ko eh mana larabawan da su a tsarin rayuwarsu ma akwai bacci na akwai bacci zaka da da wanda ya je makka zai ga kasuwa inda aka inda an yi azhar na da hun wanda suka dan je makka shekarun baya kamar shekara ashirin baya in ka je maka za ka ga ana azahar duk abin da kake so babu ana azahar kowa ya tafi bacci kowa ya tafi bacci na? yawa to suna to saboda in mutum ya kwanta su wannan bacci suke don su fito kasuwa da daddare na yanzu sai na ce masu nana na yanzu harkoki suke da dare wasu ma shaidana amma na da suna shirin daren ne don su yi ibada don su tashi su yi sallah don su tashi su bauta wa Allah shi ne za ka ji an ce ma mutum ya sauke alkurani da daddare ai eh saboda suna shirya daren ne kawai don bautan Allah bai ba a yi tabbaci saboda dare wani lokaci ne mai muhimmanci da a wajen musulmi Allah ya yabi masu tashi da dare yace kanu qalilan min al-layli ma yahjaun yace kuma wabil ashari hum yastaghfiru wato kadan suke bacci da daddare ba sa bacci da yawa kalle kadan kawai suke bacci sauran duk ibada ne idan mutum kuma yana wannan zaka tarar da ya zama dan daban ya zama dan daban a wajen Allah ba ya zama ya zama ya zama zai zama tabanika ga sarki na Allah eh zai samu tsaro zai zama dan lele sosai a wajen Allah wanda yake tashi cikin dare yana sallah Allah ya samu ringa tashi kuma ba a san ka kuma tashi ka dina da haka in ka tashi sai ka dan ringa yi kadan kadan na kar ka kwasa da yawa kuma gobe shi da ya ce ma kai da kayan niyyar tashi ce ka irin na jiyan nan tun da ka tashi na kaza da kaza shi kenan a sai ka ringa yin idididi idididi ka tashi ka yi ko minti talatin ka yi ya isa ka koma ka yi baccinka shi kenan ka zama cikin an rubuta ka cikin masu kiyamun zai وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة قال يصبه مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم an samu hadisi daga sa'ad dan abi waqas ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yace wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai maza Allah ya dube mu yace yanzu cikin ku mutun zai kasa yin aiki da za a bashi lada dubu a rana guda lada dubu mutun ya kasa aiki da zai yi a bashi lada dubu duk hankalin sahabbai ya koma suka ce a yaya mutum zai iya samu lada dubu ya rasulallah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tasbihi guda ɗari na tasbihi guda ɗari sai a rubuta mishi lada dubu ko a kunkare mishi zunubi dubu tasbihin ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah dari ka san Allah yana son mu da rahama eh sai a baka lada dari a dubu subhanallah subhanallah ba na jin zai dauke ka minti biyar na na ce subhanallah sau dari ba na a wajen ka ba yawa ya danganta ka sa akwai masu saurin baki akwai masu sauri ba kuma sauri na abata ba akwai masu sauri sai wani Allah ya sa ya bi wani sauri daidai yayi kuma yana da sauri wani ko bai da sauri zaka ga amma dai akalla ne minti biyar subhanallah subhanallah ba ma saba ba a mutum ya faɗa din subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah da wuya ya wuce minti biyar bai samu guda ɗarin nan ba to kaga in ka samu dubu fa in ka samu dubu biyu fa kaga shi ke da zaka ta tara lada bare wannan mara da ake ciki yan uwanmu da aka kama a hanyar kaduna allah madaukakin sarki ya tsare su allah ya fito da su lafiya ko wani ban allah da da zuwa national mafizo iya cewa akwai yarsa na neman addu'a Allah Ubangiji ya tsare su tare muka wa sagir Hamid Sallah a annur wani yake cewa shi ya ja su la'asar a Kaduna shekar jiya ya ja sallar la'asar a ce sallar tashi ta ƙarshe ke ya zo suka ga yan fashin ya sun juya suka bude musu wuta kwana hijira suka kashe shi to kaga wannan rayuwa da ake ciki wanda Allah kaɗai ya san na yaya za a yi kuma ka san kawai ba mai tsare ka sai Allah kawai to Allah ka tsare mu eh shikenan ba ka da wani abin da za ka yi bayan wannan in dai Allah ya tsare ka ne in duk duniya sun tare da kai ka ba mai taba ka ka san wannan Allah ka kiyaye Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen abubuwa amma muna da aiki wallahi sai mun gyara abubuwa sai mun gyara abubuwa ana abubuwa ne na wato na barna wanda kuma ba a shirin daina ku kaga masu zina dai ba sa shirin daina ko ana shirin biri masu shagiya ba sa shirin daina masu caca ba sa shirin daina masu liwaɗi ba sa shirin daina kuna kallo na ko ba a yi ne ha to na to ga masu tsashi wataƙila kun ji wani kilif na wasu mata da ake ta turawa na wai mata eh za su je a yi zina da su wai suna cewa su za su kama ɗaki wannan shi wai malami wai malamin zai zo su uku ne zai kwana uku yana zane da wannan sai ya mata magani sai a bata kuɗi sai ya kwana uku kuma tana wai gaya wa kawata ne dan ta zo ta cika su zaba su uku saboda aminai ne za su samu kuɗi to kaga sosaitin da suke wannan ina ne za su ci suna son zaman lafiya na na aka kawai sai dai abin da Allah ya yawa sun ƙa'idan zaman Allah zaman lafiya na Allah Allah ya ce ila fi quraish ila fi rihlati shita'i wa sayf me yace yace fal ya abudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf sharadi shine ibadan Allah a tsaya a dokokin Allah wannan kalmar fal ya abudu rabb hadha albayt sai kai littafi guda ɗari da shi shi ne tsare dokokin Allah abin Allah to shi kenan zai yi waɗannan abubuwa ya amintar da mutane daga tsoro ya ciyar da su da yunwa daman eh dama al'ummar da bata aminta daga tsoro ba bata samu abinci da za ta ci ba ai kan magana ta na abinda Allah ya gaya wa kullun shawa ya mutu kenan allazi at'amahum min ju wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro Allah ka ci da mu Allah ka amintar da mu amma wallahi sai an gyara eh sai mun gyara Allah yanda ya faɗa nan nashi za a yi dole ne inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim eh dole ne sai an gyara kuma gyaran karkace wani kake jira kai ka gyara ni na gyara wannan sai din mu gyara Allah ya tsare mu to kaji wani da za ka yi sallah da shi a nan shi ma akwai kanin shi cikin waɗanda aka an ka kashe shi to Allah ya ji kansu Allah ya sa su yi shahada eh to Allah kaɗai ya san wannan da ai suka kashe yana ma wanda da an san su a nan kuma sun tabu da mutane da yawa an ce akwai wanda ya yi magana ɗan uwansu amma har yau ba har yanzu nan ba a sake jin magana sa an yi magana cewa ga su za a taya su addu'a ɗan samu ya yi wa tun daga wannan da ya yi abu har yanzu ɗan uwan shi ce bai sake jin ɗoriyarsa Allah ya fito da su Allah mu kuma ya tsare mu وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسبه على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم an samu hadisi daga abizar yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kowace gaba dan adam yana da gaba gaba a jikinsa wato guda ɗari uku da na sittin gaba a jikin ɗan adam guda ɗari uku da sittin ba su ne yawan kwanaki ba da haka suke fatabarakallahu ahsanul khaliqi eh to waɗannan gabobi da suke jikin dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowace gaba akwai sadakar da za ta bayar kowace gaba ana son ta yi ta bada sadaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kalma ta tasbihi mutum ya ce subhanallahi sai dai yayi sadaka mutum ya ce alhamdulillah ya yi sadaka mutum ya ce la ilaha illallah ya yi sadaka mutum ya ce allahu akbar ya yi sadaka kai mutum ya yi umarni da kyakkyawan aiki shi ma ya yi sadaka ya hana mummuna aiki shi ma ya sadaka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake hada wato gabaki ɗaya kaucokan mutum ya bada wato sadaka na kabobinsa kan kaf shine ya samu ya raka a biyu na sallar duha raka a biyu sallar duha in ka yi dukka ba da sadakan gaban jikinka na na eh raka a biyu ai sallar duha ai ko hadisin ko don hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake hadisi ne na kudusi Allah yake cewa dan adam kai raka'a hudu farkon yini sallar duha ce kai raka'a hudu farkon yini saboda ni inji Allah ni kuma na dauke ma duk abin da zai taso a wannan yinin duk abin da zai taso na musiba na bala'i na tashi hankali Allah ce ka shawara munka ba kai a ciki ko wannan ya isa mutum ko mutum ya samu rasisin yini lafiya na mutum ya ringa sallar raka'a hudu da safe na sallar duha sallar duha nan daga lokacin akwai sallar da ake kiranta sallar ishraq ko wanda ake zama bayan sallar asuba ita ma sallar duha ce duk sunaye ne ita saboda tana da hadisi ne na falala wanda ya za a ba shi ladan ya yi umura amma duka daga lokacin ta ya yi to lokacin duha ya fara amma lokacin sallar duha da ya fi daraja ya fi shi ne lokacin da rana ta soma zafi lokacin da rana ta ɗauki ɗumi a nan sai ka ce kamar ƙarfe takwas da rabi zuwa tara takwas da rabi zuwa tara amma ba bayan ka yi ta bakwai ba ta yi ba ta yi amma an ka ce muktarin lokacinta saboda akwai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi yake cewa salatul awwabin hina tarmadul fisal yace sallar masu mai da al'amarin su wajen Allah shine lokacin da 'ya'yan raƙuma suka soma jin zafin ƙasa to kowa ya san ƙasar ƙasan ƙasan Hijaz in ka fito karfe 8 a Makka misali na za ka san rana ko dawazi za ka yi in ka zo karfe 8 za ka gaba kowa na an masu duk an dan tafi an dan shiga gida saboda lokacin ranar tana daukar dimi bare tara bare goma lokacin da ta dauki dimi a ba kana nan za mu tashi ba ba da kai za mu yi sha ba yawa to ka rike karka manta sai ka so tambaya eh da yanzu kana yi wani zai kara na sai ka rafi ya za sai ka fara mana tambaya insha Allah Daka hatta daraja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sallar masu mai da al'amarin su ga hannun Allah ai kaga ta ishi dan adam ka ba da al'amarin ka wajen Allah shikenan ka Allah ya isa ma eh daman kuma dan adam ko ya bayar ko kai ba a hannun Allah yake amma wannan naka ka zama na Allah wato Allah madaukakin sarki bayan lada kuma zai baka tsaro Allah ka tsare mu wa an ummul mu'minin juwayriya bint al-haris radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kharaja min indiha bukratan hina salla subha wa hiya fi masjidiha ثم رجع بعد أن أدها وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليه عليها قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم an samu hadisi daga ummul mu'minin juwairiya yar haris yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ta ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajenta da sassafe ana an yi asuba manzo Allah sai ya fita hina sallar subha bayan bayan lokacin da ya salla asuba wa hiya fi masjidiha tana masallacinta kun ga mu yanzu da wuya ka ga musulmi yayi gida ya yi wa matarsa masallaci na da suna yi na ga wani ban Allah a jasu ya rasu Allah ya ji kai shi matarsa hudu ya yi gida mai kusurwa hudu kowanne kusurwarta kuma kowace mata tana da masallaci masallaci mai kyau haka amma ne sallar da ya mutum uku mutum ji ba ai kuma kaga kenan maganar ta manta da sallah bai taso ba kowace mata tana da masallaci ana yin wajen alwala in an gina gida kana da kuɗi kayi gida kayi wajen alwala ya'yanka su tayi su san wannan wajen alwala ne su san nan wajen ba wai masallaci na jama'a ba fa ba wai masallaci na na kiran sallah a zo ba a'a waje ne ake keɓance shi kawai na sallah kaga wannan ya nuna kana muhimmancin abinda ka cire ake cire daki da gida da dakin music ko ba ko wanda suka yi gida suka yi dakin music a kayan kiɗa na wani ana yin daki sai a yi dakin dakin kaya kayan sawa ai saboda muhimmanci ne daki ne kawai na kayan sawa ne akwai wanda gidansa akwai dakin takalma tangata eh daki ne amma wani takalma shi hannatu saura dakin hula jama'a matarata to in har da wadatar to kai abinda in ka bayar baya ma zai sa ka ringa samun lada irin waɗannan da haka ita ma ta ce a inda take masallacinta a nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta wanda ta keɓance tana sallah da haka ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sai ya dawo bayan lokacin duha ya yi sallar duha ya dawo sai ya same ta bata bar inda take ba wajen sallar nata sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata a tun da na tafi nan baki tashi ba kina inda na barki ta ce ina nan ba ta tana kuma ta tanzihi ne tana ta tanzihi sai maza Allah sallallahu alaihi ya ce mata ni ko kin ga fitan nan da nayi na dawo nayi wani tanzihi wanda idan da za a gwada shi da tanzihin da kika yi ta yi da nawa ya fi naki yawan lada shi ne abin da ya gaya masa ni wasu kalmomi guda hudu na faɗa wato ya fi naki da kika daɗe kina faɗi shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mata me yace sai yace bayan da na fita ni na yi wasu kalmomi na ce so hudu kalma hudu yace subhanallahi kai mazala ce mata da zaki wuni anan ki wuni a wannan da nawa da nayi wannan kalmomin hudun lada na ya fi naki sai manzo Allah ya gaya mata me ya faɗa na farko yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah yawan halittar Allah yawan mutane mutane nawa ne tun daga sa annabi adam zuwa yau mutum nawa suka zo duniya na yawan mala'iku mala'iku su nawa ne wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa yawan aljanu aljanu su nawa ne to yawan raguna yawan shanu yawan akuya yawan buri yawan kura yawan damusa yawan yawan kiyashi na kaga sai mu kwana anan ba mu gama faɗa ba ina nan har wanda muka sani ya gare shine ma'anar adada kalkihi ai kun gane shi yasa manzo Allah ya talla sai ce ko da rake wuni lada na ya dana naki kaga Allah kadai ya san yawan halittar tasa kar ku manta ba bishiyoyi halittar Allah ne na ga sunan ruwaye kasa ga sunan duwatsu na ga sunan ba har wanda ma ba za ka yi in ka shiga ruwa halittun Allah da suke ruwa sun bi wanda suke tudu ina nuhu in ka ga yanzu ruwa mai kifi za ka ga kifi a ruwa irin yan karfasa ba karfasa yan kananan nan za ka ga ruwa ko a za ka iya rantsuwa da Allah ka ce kifi a nan ya kai miliyan kuma ba za ka yi kafara suna nan a koguna birjif a duniya to duk wannan ka faɗa ga su kwaɗi ga su sauro ga su kuda ashe na ce sai mai ta faɗa ne ba za su kare ba da haka in ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi abinda ka faɗa ke sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah yawan duk abinda Allah ya halitta to ko ana aka tsaya ai kaga kai ko to sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace warida a nafsihi abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya yarda da su guda nawa ne waɗanda Allah ya yarda da su yadda Allah ita ma ba wanda ya san iyakata sai Allah kaga shi ma wani tarin tarzihi ne wazinata arshihi da adon al'arshin Allah wa ya san yawan shi babu wanda ya san shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce gaba ɗaya duniya gaba ɗaya da sammai da ƙasa in aka ɗauke su da mu duka da komai aka samu akan kursi kursiyin Allah za mu zama kaman ka samu fanfalakin daji ka jefa kwayan kwabo kaman ka hau jirgin sama a jeho sisi a abuja na in an ce ma to wannan sisin ina ya kare ina yake ma tukunna to ba a kai haka ba duk duniya idan aka dora mu akan kursiyin Allah to kuma da kursiyin Allah da mu in an dora ta akan alashin Allah ba ta wuce kayan kwabo ba a duniya to amma sai aka ce ma tsarki ya tabbata ga Allah ko ya taka da yawan adam al'arshin Allah kaga shi ma ba wanda ya san iyakarsa saiwa sai Allah to wamida da kalmati da kuma wato yawan wato kalmomin Allah wanda yake ba wanda ya san iyakarsu Allah a cikin alkur'ani shayi لو كان البحر مدادا كو لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا inda wani waje yake cewa menene a kalaman warshajaru menene na ayan ne walau anna yawa eh ai son na ji nake son na ji ayan jamin mana a ku jamin na jima da sai kowa ya ringa wani na? a ba haka bai a dai gyara malaka jamin na ayan ya take ayan kaji ayar yadda take za ka je da take wani ala mafi na na da Allah yake cewa da a ce duk bishiyoyin duniya za a mai da su alƙalami a mai da duk kogin duniya ta wada a kai su rubuta kalmomin Allah da sun ƙare duk alƙalamin ya ƙare kogin ya ƙare ba su gama rubuta kalmomin Allah to ka yi tazrihi ka ce yawan kalmomin Allah ai an gane abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inda za ta wuri ba za ta ladanta ba zai kai na wannan ba ta kenan sai mu dage kullum mu yi ta subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalmati wa fi riwayatin lahu subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalmati wannan kawai can ya ce subhanallahi adada kalbi ya jera su nan kowanne kalma akwai subhanallahi din wato mu ce subhanallahi adada kalbi sai ya kara cewa subhanallahi rida nafsihi rida nafsi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalmati a wata ruwaya ta Imam Turmizi yace ala uallimuki kalmatin taquli a taqulina ha subhanallah adada ma adada khalqihi subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi ko ji so uku ko iri daya sai subhanallah rida nafsihi subhanallah rida nafsihi subhanallah rida nafsihi shi ma so uku sai subhanallah zinata arshihi subhanallah zinata arshihi subhanallah zinata arshihi so uku sai subhanallah midada kalmatihi subhanallah midada kalmati subhanallah midada kalmati da kowanne ka dauka sai ka yi wanda ka dauka a ciki sai ka dinga yi wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت رواه البخاري an samu hadisi daga abi musa ash'ari daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kwatan kwacin wanda yake ambatan ubangijinsa da wanda kuma baya ambatan ubangijinsa to misalin su shine rayayye da matacci wanda duk baya ambatan Allah gawa ne wanda kuma yake ambatan Allah rayayye ne shi yasa dole mu zama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni la yawa ya ga ɗaya daga cikin sahabbansa cewa la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah kada ka saki harshen ka ya gushe yana danye da ambaton Allah ta tasbihi kai ta tasbihi kana tuka mota kai ta tasbihi kana zama a office kai ta tasbihi kana kasuwa na kai ta tasbihi kana gida kai ta tasbihi kana ko ina ka cika littafin ka da tasbihi bare ma wannan lokaci da yake gudu yake gudu mutum gashi yana nan kuna tare da shi gobe sai a ce ma baya nan shikenan ya shiga kasa sai ran sai kun haɗu ran kiyama shikenan ba da mutum an sa shi a kabari ba ba ƙara ganin shi shi ma bai ƙara ganin abuja wallahi sai kiyama mutum ya bar abuja mu da muke zorsis ran da ka fita aka dauke ka aka fitar da ka zorsis ba ka tsari zuwa zorsis wallahi ka bar zorsis kenan sai kiyama da haka kawai mu daddage mu yi aiki na kwarai mu dage mu yi aiki tunda dai in mutum ya je kaga sai ya je zauna ya yi zaman shi lafiya ya jira tashin alkiyama Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu sa'an tafiya ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر لا يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت أرواي إمام مسلم يشي كتم كتم جدا wanda ake ambatan Allah a cikinsa da gidan da ba a ambatan Allah to bambancin su shine tsakanin raye da matacci gidan da ba a ambatan Allah to zaka tarar da shedan ya kafa tutarsa yayi kansa a gidan ya kinkishi ya ce gida banda sabon Allah ba abinda ake a ciki to za ka tarar da musibu ma kawai sun ishi gidan aljanu ma sun ishi gidan damuwa amma idan ana karatun alkur'ani ana ambaton Allah ana ayyuka sai ka ga Allah ya kawo sauki saboda su kansu shedanin ba sa san gidan da ake karatun qur'ani ba sa san inda ake ambaton Allah ba sa san inda ake abun kwarai sai ka ga sun bai musu ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون مفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira da Allah ta kara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce kenan hadisi ya zama me hadisul qudusi Allah yana cewa ni in ji Allah ina duk inda bawa na yake ɗauke ni duk zaton da bawa na yake mun haka zai same ni in ji Allah duk inda bawa na yake zato na in ji Allah to haka zai same ni Allah samu wa Allah zaton alheri eh ana son mutum ya kyautata wa Allah zato eh muka ai mun san Allah yana kan mu ku san me dalilin Allah yana kan mu kawai da yi mu da yi mu musulmi ba babban alamar soyayya Allah ne ya barka ka zama musulmi saboda ba wai wayanka bane ba wayona bane yasa muka zama musulmi wallahi rahamar Allah ne eh shi yasa zaka ga in Allah zai kwato mutum a inda baka da to baka tsammani kawai sai ya zo ya musulunta yanzu zaka ga mutum a can cikin lungun China ya musulunci ya rike musulunci ka ji cikin turawa za ka ga musulmi Allah ya zaɓi mutum ya musulunta akwai wani da wata mata da ta musulunta bai zai ba shekaranta tasa'in da hudu tsohuwa Allah ya taimake ta mala ta musulunta shekaranta biyu ta rasu wannan ai sai rahamar Allah shekaranta tasa'in da da hudu tana kafirci Allah ya taimake ta ta musulunta shekara biyu ta rasu ko bai daɗe bai kai sati biyu ba ake ban labarin wani ba Allah a nan zone 5 shi ma wajen nan shekara ya zauna ne a nan ko ya tashi wajen shekaransa kusan kusan saba'in shi kaɗai a cikin familinsa kawai ya ce shi musulunci zai ya musulunta haka ya zauna a cikinsu shi kaɗai a musulunci wallahi kuma Allah ya karɓi ran shi yana musulunci kaga wannan rahamar Allah ce eh Allah ka tsare mana musulunci Allah madaukakin sarki ya ce kuma ni ina tare da bawa na duk lokacin da ya ambace ni kaga kenan sai mu dage wajen ambatan Allah Allah ya ce idan bawa na ya ambace ni a cikin ransa ni ma zan ambace shi yanda ya ambace ni idan ya ambace ni a cikin jama'a to zan ambace shi a cikin jama'a da ta fita shi inji Allah su ne mala'iku akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ba Allah yana son bawa sai kira mala'ika jibrilu ya ce mala'ika jibrilu ya amsa kira ce ni ina son wani kai ma ka so shi Allah ya sa ni ne ba za ku ce amin ba yawwa hada ku ba wani ne aka ce ai ba wasu ba tsatte haka hadisi ya zo sai a ce ana son wani sai Allah ya ce mala kai ma ka so shi to sai kuma a sa wa bayan Allah son shi amma bayan Allah mutanen kirki to haka ne yake idan Allah ya yi fushi da da mutum Allah ya kiyaye mu sai ya kira malaika jibrilu ya ce ni ina fushi da wani kai ma kai fushi da shi sannan sai a sa masa iyayya na bayan Allah to kaga wannan Allah yake fushi da shi idan lahira mai ina zai shiga wanda malaika jibrilu ke fushi da shi ina zai je Allah ya kiyaye da haka Allah zai ambaci mutum a cikin Allah ya ci cikin jama'a wadda ta fita shi sune mala'iku sannan an samu hadisi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbai wato almufarridun sun rigayi kowa almufarriduna sun riga kowa haka ya annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa sahabbai almufarriduna sun riga kowa wato sun riga kowa samun aljanna sun riga kowa samun rahama sun riga kowa samun gafara sabai suka ce ya rasulullah su wane ne almufarridun sai manzo Allah ya ce musu su ne masu ambatan Allah da yawa su ne almufarridun sai batattu su ne waɗanda suke ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata da haka in matar ka ba ta da tarbi ka ciya mata maganan cewa tarbi bid'a ne an wuce wajen ka ji ko in ba ka da tarbi ka nema kai ta jiya ba wai bayan sallah bayan sallah ka kai tarbi da hannu na in an yi sallah da amma tarbi ka rike shi kai ta jiya yayi ta tasbihi yayi ta tasbihi ta tasbihi dare da rana dan mai kamun ka je lahira ka tara wani abu don Allah zai tara ma ina la la biyu ajaran musulmi inda kai Allah zai ma amma dai yanda ake yi kaga mutum ya shagalta daga waya na yanzu ka tambayi wani mutum yau so nawa ka duba whatsapp na so nawa ka duba facebook so nawa ka duba messages sai ka ga duk jawo ne abin da yake shi kenan yake yi wani ma abin da yake ganin a wayan Allah kaɗai ya san yadda za su kare da Allah to kaga ashe kuma baka tazihi na ce baka ambatan Allah ai akwai akwai matsala ga lokaci na ta burewa lokaci na gudu azumi sarawata na na na o hudu da kwana goma Allah sa da mu za a yi Allah sa da mu za a yi ba ku ce abin ba ku ku ba ku sau ne na to in kuma na ce Allah sa da ni za a yi ku kalle ni to na ce na ce Allah sa da mu za a yi yau azumi mai zuwa ai azumi alheri ne Allah ya kai mu alhamdulillah so so na ta na farkonta gaskiya ne so eh ba ta kaiwa sha biyu amma za ta kai karfe goma sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu saura kwata ta kan ƙare saboda lokacin da zawali ya fuskanto kuma maganar duha ta ƙare eh alaikun salam a ba kai ba za su rika da kadan kwasai tambaya ba ga shi nan na'am na'am na'am za ka gari da da ya da haka ya zo biyar dare sun yi kuskure shi gado Allah maɗaukacin sarki maluma suka ce ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam Allah bai bar masa rabon gado ba Allah raba gado ya kawo masa a rabe yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazzul unsayin da haka abin da za su in suna so su yi shari'a sai su raba na shari'a alaba shi duka ma su hada sai sun ba mutum daya kayan su ne amma a yi rabon da musulunci ya raba in ya so don hada to shi kenan mutum ɗaya ba ka ce ka kwashe don mun baka shi ya daidai shi yasa ai wasu kuskure da suke cewa in za a raba gado su ce a'a aka ce karka ce a'a ka ce a raba an gama ce ka ce to na rabon ku raba ka gane tunda kai mawadaci ne an gama an yi dokar Allah ko nawa ne ko kira ba ku nawa shikenan magana ta gari eh wallahu alam kafin nan bari na karanta wannan muna zuwa yace assalamu alaikum malam menene hukuncin mutum da ya maka da ya baka ya baka kuɗi kai kasuwanci da shi a ya kamata ka biya ka biya ta idan ka samu alheri sakamakon ya baka kuɗi ka ji daɗi shin za ka haɗa da alherin da uwar kuɗin ka tura tsorona shi ne kar ya zama riba bisalam da bashi damun wani ai bashi ne ko idan mutum ya baka bashi babu sharaɗi babu shara'in cewa za ka ƙara masa kuɗi ko kwabo ya baka ne ka biya shi kuɗinsa idan babu wannan sharaɗin in ka samu kuɗi ka ƙara masa ba riba ba ne an ji da kyau idan bai baka da niyyar za ka ƙara masa ba bai sa ma sharaɗi sha in za ka biya ni na baka dubu goma to in za ka biya ni za ka ban dubu sha daya wannan ya zama haram ya zama riba a haka kawai an gane ya baka da ka tashi ya baka aran dubu goma da ka tashi sai ka zo ka bashi dubu talatin ce dubu goma ka naka ne na biya ka ashirin kuma na baka kyauta ko ba shi ne magana ba shi in an yi haka an yi laifi ba ai komai ba sai ma lada da za a samu ya zama ahsanukum qada'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci bashi yana biya da abin da yafi abin da ya karba amma a sani kar ya zama ka'ida na wajen mai bashi inda da zai kawo ma dubu goma ka ce ya haka kuma na wato kiyama kana taran to wannan ya zama haram wallahu alam na'am ya zo sana duha sosai ma ba a ɗaki ba ko a saman ɗaki ba na kaga dama ka hau ka shiga can cikin ɗaki ma ba falo ba ai ya fi duk ba inda ba wani yaji ai da aka sata sai a nan za a yi eh a in ka zo masallaci ai sai da kai tahiyatul masjidi abin da zaka yi kenan ba ka kai alfajiri ba umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga masallaci cikin kar ya zauna fala yajidu hatta yusalli rak'atayn yayi da haka shi zaka yi eh ya yi kuskure ana bin na ɗauka ma zai kace ya zauna ne ya jira liman ya yi sallama shi ai sharaɗin bin kowane liman banda sallar filin yaƙi sallar filin yaƙi ita ce kaɗai sallar da aka yadda mamu su yi sallama na mamu su yi sallama kafin liman ya yi sallama ita kaɗai ce ne wannan sallar amma bayan sa bayan da za a yi mamu tana bin liman kai riga sallama sai dai ka san da ne yau amma ba wai sallama ka yi sallah da haka ba haka ake to ba za ka ce ka ba su ba sai dai ka ce kai ya sake akwai hukunce-hukuncen sallah idan mutum ya ce masa ake kai ya sake ya gyara yadda ake yi sallahu ala sallu ala nabi karim sallu ala muhammad wa alihi